أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاشدة ga watan sha'ban hijira 1446 wanda ya yi daidai da ranar sha biyar ga watan biyu watan fevrier kenan miladiya 2025 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banufan dude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul qamar idan ban manta ba mun zo ƙarshen suratun najm yau za mu tashi suratul kamar daga farkon sura zuwa ga abinda Allah ya kaddara abinda yake daidai Allah ya datar da mu mu faɗe shi abinda yake kuskure ne Allah ya kare harasan mu kafin nan za mu yi bayani akan muqaddima daga cikin muqaddimati na wannan sura muqaddima na farko bayani akan sunan wannan sura suratul qamar tana da sunaye guda uku kana iya kiranta suratul qamar ko suratu iktarabat ko kuma suratu iktarabat sa'a kamar yadda ya zo a cikin hadithin abi waqidin laifi lokacin da Umar dan Khattab ya tambaye shi game da abin da manzo yake karantawa fi salatul Eid فقال كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة wannan hadithi yana tabbatar da cewa ana iya kiranta da wannan suna kamar yadda wannan sahabi ya ambata wa Umar bin Khattab Allah mulkin sarki ya kare yadda da shi muqaddima na biyu wannan sura an saukar da ita ne a Makka bi ijma'i ahli tafsir malaman tafsiri sun yi ijma'i akan cewa wannan sura makkiya ce daga cikin malaman da suka haikato akaito ijma'i akwai ibn atiyya akwai abul farsh bin jawzi akwai imam al-biqai da sauran malaman tafsiri akan cewa wannan sura sura ce makkiya an saukar da ita a makka tana karantar da abinda surar makkiya suke karantarwa sannan Allah madaukin sarki samu dace akwai wasu malamai da suke ganin ayoyi guda uku daga cikin ayoyin wannan sura ba an saukar da su bane a menene ba an saukar da su bane a makka su an saukar da su ne a madina tun daga fadin Allah madaukin sarki am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u wa yawluna ad-dubur har zuwa fadin Allah madaukin sarki was-sa'atu adha wa amar duk da yake an yi musu raddin cewa a'a wannan ayoyin su ma an saukar da su ne a makka game da riwayin da ya zo daga abi hatim da imamu tabarani a cikin ausat daga abu hurai da allah kara musu yadda yake cewa allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayoyi ne a garin makka kafin a yi hijira sai yi zamul jam'u wai wallo na dubur an saukar da su ne a ina a makka kenan in haka ne duka ayoyin da suke cikin wannan sura an saukar da su ne a makka kenan wannan sura makkiya ce bai jima'i ahli tafsir mun sha bayani akan surar makkiya da surar madaniya an ce sura makkiya shine surar da an ka saukar da ita kafin a yi hijira madaniya wadda aka saukar da ita bayan yi hijira wannan sura an saukar da ita ne gabaki daya kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira Umar dan Khattab yake ba da labari yake cewa lokacin da aka yi yakin Badar sai kallin manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan aya sai zamul jam'u wa walluna dubur kina sai ya fahimci ashe wa'annan ayoyi da Allah ya ce za a runguzar da jam'i na kafirai su juya baya ashe ana nufin badar ne kuma badar ya faru ne shekara na biyu bayan mazu Allah ya hijira ka kenan wani ayoyi sun sauka ne kafin a saukar da ayoyi na ko kuma yakin badar almuhim sura makiya ce bi jima'i ahli tafsir muqaddima na uku bayani akan falalar da wannan sura take da shi daga cikin falalar wannan sura kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u biha fi salati al-eid manzo Allah yana karanta wannan sura a sallar eid fi rak'ati thaniya a raka'a na biyu li hadith abi waqid al-laythi ga hadisin abi waqid al-laythi Allah kara masa yadda yake cewa lokacin da sayyidina Umar ya tambaye shi game da abin da manzo Allah yake karanta yake cewa ai ya kasance yana karanta suratul qaf iktarabati sa'a an fahimci Hausa Ibn Qayyim Allah madaukin sarki ya kara masa yadda yake cewa kana sallallahu alaihi wasallama ya qara bi hadhihi sura fi majami'il kibar yana daga cikin falalar wannan sura manzon Allah ya kasance yana karanta ta a wurare masu girma kamar idi babba ko idi karama ko sallar juma'a da abin da ya kama da wannan wani yana nuna falala ne na menene na wannan surar inda in ba manta ba kamar yadda ya tabbata a sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ranar juma'a da sahi yana karanta suratul sajada yana karanta suratul insan a raka'a ta biyu kuma yana karanta suratul munafiqun yana karanta suratul juma'a a sallar juma'a saboda suna da munasaba da lokacin suratul sajada tana dauke da bayanin halittar annabi adam suratul insan tana dauke da bayanin yadda mutum ya kasance da kuma bayanin halin da zai faru bayan an yi rayu duniya an kare in ka dubi suratul munafiqun tana bayani a halin mu'amala yadda manzo Allah yake mu'amala da munafikai kamar yadda suratul juma'a tana kumshe da bayanin falalar juma'a da abin da ya kamata a yi yayin kiran sallah na ƙarshe da abin da ya kama da wannan daga cikin falalar dai wannan surar akwai karanta ta a manyan wurare in mutane sun taru a wurare masu yawa manzo Allah yana karanta wannan sura Allah ya mana jagora muqaddima na hudu daga cikin muqaddima na wannan surar bayani akan adadin ayoyin da wannan sura take da shi sura tana da ayoyi 55 tana da kalmomi 342 tana da harafi 1423 sai bayani akan alakan da yake tsakanin suratul najm da kuma suratul alqamar imam suyuti Allah madaukin sarki ya kara masa rama yake cewa duk wanda ya kalli wa'annan surori zai ga suna da tanasuki wanda yake a tsakaninsu tanasuki mai yawa ita waccan najan wannan kamar ai wata da tauraro suna da alaka za ka ga ma ba su rabuwa da ka ga wata za ka ga tauraro ko ba haka ba ne yana an kashe ga surar tauraruwa ga surar wata ai da ma kusa suke kaga kenan suna da tanasuki sosai sai aka kawo su kusa da juna ga tauraro nan ga wata an ce hardace sai ka ce na san suratul tauraro na san suratul wata an gane ko Allah madaukin sarki ya samu dace sannan daga cikin wajen shawarar da suke da shi fi suratul qamar tafsirul lihlakin wa mil madkura haka ma a cikin suratul qamar za a baka labarin yadda an ka halakar da su suratul najm Allah ya bada labari ya halakar da wa'inda suka kafirce amma ba a faɗi yadda an ka halakar da su ba amma da aka zo cikin suratun kamar sai aka faɗi ga yadda aka yi musu an fahimci hausa ai mun karanta a cikin suratun najm cewa Allah subhanahu wataala ya halakar da al'ummomi da suka gabata kamar adawa da sauransu to da aka zo cikin suratun najm sai aka yi bayani adawa a suratul kamar adawa ga yadda aka halakar da su kuma samudawa ga yadda aka yi musu mutanen ludo ga yadda aka yi musu kaga can akwai ijmali na akwai tafsiri kaga kissoshin al'ummomi a cikin surori guda biyu da suke kusa da juna wannan ta ambace su a dunkule wannan ta zo ta yi tafsiri a takaici sannan akwai alaka mai karfi tsakanin karshen suratul najm da farkon suratul qamar suratul qamar farkon ta bayani ne akan kusantowar tashin kiyama suratul najm karshen ta bayani ne akan kusantowar tashin alkiyama Allah ce me kusantowa ta kusanto wannan shine a karshe karshen suratul najm a farkon suratul qamar Allah ya ce iktarbatis sa'a kaga akwai tanasuki mai karfi game da wayannan surori sannan a kowace sura akwai bayani ta'kirin bishanil mushrikin ai bi annal mushrikina tabau ahwa'ahum Allah madaukin sarki yake cewa kadzabu wattabau ahwa'ahum sun kareta sun bi son zuciyarsu anan kuma Allah yake cewa in yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus kenan a cikin suratul najm da cikin suratul qamar duk akwai bayani karara cewa mushrikai sun san gaskiya suna bin dai son zuciyarsu ne an fahimci Hausa kuma mu gane son zuciya bai hana gaskiya ta bayyana fada da gaskiya bai hana ta bayyana sai dai lokaci bai yi ba dai da za ga ana fada da gaskiya sai doka gani gaskiya dai sai ta yi halinta Allah madaukin sarki ya samu dace a cikin kowane surar Allah ya umarci annabinsa cewa ya kawo da kai yayi hakuri game da duk abin da kafirai za su aikatawa tawalla anhum nan kuma Allah ce fa'alin amman tawalla an zikirna Allah mu dokin sarki ya wani jagora wannan dai yana dauke da bayanai da dama da suke da alaka da surorin guda biyu a mukaddima na ƙarshe da zamu ambata shine mawdu'at na wannan sura abinda sura take karantar da mu a takeice tana yi mana bayani al-inzar biktirabil qiyama tana tsoratar da mu cewa mu shirya fa kiyaman nan da ake bada labari ta yi kusa ba nesa take ba sannan a cikin sura za mu ji Allah ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi haƙuri ya kau da kai game da duk abin da mashirkai za su faɗa har lokacin da kiyama za ta tsaya ya yi haƙuri wani yana nuna in kana da awa haƙuri za ka yi ba ka cewa ka fara yau ka cimma abin da kake so sai ka yi haƙuri sannan a cikin surar akwai inzalul mushrikin bima sayakununa alayhi yawmal qiyamati min adillati wan nadama asura za ta gaya mana cewa mushrike sai sun auka makaskanci da dana sani a ranar tashi da kiyama matukar dai suka musu sunan shirka a cikin surar za mu ji labarin kissoshi na al'ummomin da suka gabata da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi wofintar da su akan rashin wa'aztuwa game da abin da ya shafi waɗanda suka gabace su a cikin surar za mu ji Allah yana ma masu imani bishari bishara da aljanna an gane ko nal muttaqina fi jannatin wa nahar za mu ji cewa duk wanda ya ji tsoron Allah sai an yi mai bishara da koramu kala-kala wanda zai ji jini ima a cikinsu Allah maɗaukin sarki ya samu dace a takaice dai kenan za mu fara tafsirin wannan sura da izinin Allah bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai Allah yake cewa iktarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar iktarabatis sa'a ma'ana as-sa'atu ismun min asma'il qiyama suna ne daga cikin sunayen tashi alkiyama ma'ana tashin kiyama ya kusanto summiyat bis-sa'a li'annaha taqa'u fi sa'atin ay ta'tina bagta za ta zo a cikin lokaci guda ba shiri ba shiryawa sai da aka kiyama ta zo Allah ya samu dace iktarbati sa'atu kiyama fata kusanto to sai Allah ya ambaci sifa daga cikin sifatiha as-sughra wasu akwai alamomin kiyama manya akwai alamomi kanana to sai manzo sai Allah ya ambaci ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙanana daga cikinsu akwai tsagewan wata ce sasala ce wani shakwal kamar wata ya tsage ina ganin da muke karanta khulasa tunurul yakin mun yi bayani mai tsawo game da faro wannan abu mushrikai suka ce da manzo Allah mu ba za mu imani da kai ba sai mun ga aya daga Allah da take nuna kai annabi ne in kai annabi ne wata gashi nan ya tsage guda ya faɗi ɓangare kaza guda ya faɗi ɓangare kaza in mun ga wannan za mu yadda kai annabi ne kuma za mu yi imani da kai mazala ce kun tabbatar suka ce eh ya ce to babu lai aka taru Allah ya ikon shi suna kallo wata ya tsage biyu ɗai ya faɗi ɓangaren da suka nema ɗai ma ya faɗi ɓangaren da suka nema sun gani sun tabbatar wannan ba dabo ba ne sun tabbatar wannan ba sihiri ba ne don ‘yan sihirinsu suna nan sun san sihiri bai yi wa ai haka sun san dabo bai yi wa ai haka dabara ba ta yi haka da suka gani sai suka ce kaya wallahi wannan karya ne kawai dai ya samu wani sihiri ne wanda ba mu san da shi ba sun ƙin imani sai suka ce mai amma shi sihiri ku kula da kyau yana kama idon wanda annan wanda bai nan sihiri bai kama shi suka ce akwai wa'inda suke je fatake su ba ai da su ba mu bari sai in sun zaka mu tambaye su idan sun gaya mana cewa abinda muka gani sun gani to gaskiya ne in ba su gaya mana ba kenan munaye masu hiri su bai musu shiri ba sai suka bari fatake suka zo sai suka tarbe suka ce musu dan Allah a tafiyan ku wani abu ne kuke gani wanda ya ba ku mamaki suka ce mu mun ga abu guda da ya ba mu mamaki rana kaza lokaci kaza mun kawo wuri kaza kawai sai muka ga wata ya rabu biyu ɗaya ya fada bangare kaza ɗaya ya fada bangare kaza sai suka ce wala ku masu irin shi ya kama ku kun gane misali ko Allah subhanahu wata'ala yakan yi abin ya zama rahama ga bayansa wani mutumin birtaniya ya zo zai musulunta yana bude ƙur'ani sai ya buɗo akan wannan sura kak ana karantawa sai an karanta iktarbati sa'atu wa shaqqal qamar kiyama ta matso wata ya tsage sai kalla ci a ya za a yi a ce wata ya tsage wannan wani irin ƙur'ani ne wani irin littafi ne a ce wata ya tsage wane ne ya je ya gano na haka shi ya fasa musulunci wannan ba littafin da za a bi ba ne a england sai aka sa chanas wayanda ke yin diba akan tafiyan da turawa ke yi sama sai tsaya yana kallon wannan tattaunawar da ake yi wasu na tabbatarwa wasu na kariya ma'ana wasu na ganin kudin da ake zubawa don aje saman wata a dawo ya yi yawa maimakon a zuba su ya kamata a aima ƙasa aiki da su wasu na ganin a'a akwai amfani a rinka tahiya to shine daga cikin waɗanda ke tahiya saman sai yake ba da labari ya ce sun tahi sama da suka je sama suka je duniyar wata inda za su sa na'urori su kalle shi da kyau sai suka ga wata ashe ya rabu biyu kuma ba wai tsagewa ne ya yi ba a'a ya rabu biyu ne sai aka kusanto da wannan aka kusanto da wannan aka bar shi a haka ba a game shi ba to yaushe hakan ya faru a cikin tattana yana kallo fa sai suka kwatanta lokacin da abin ne ya faru shekarun yana kai kaza da faruwar wannan abu sai bature ya fahimci in dai shekarun nan ba su wuce kaza ba to manzon nan ya yi gaskiya ikitar ba ta sa'atu wan shakkal kamar shi ne Allah yake fara na haka sai karbi musulunci kaga har yanzu wanda zai musa don gudun gardama yanzu in kattaye sama wannan aya ta manzon Allah da take tabbatar da annabi ne na tsageyen wata in kaje za a ganshi amma zaka ce sihiri na dabo na ya musu ba su karɓi gaskiya ba kasan in Allah bai shirya da mutum ba ka yi shirya da shi shi sa Allah ce wa in yarau ayatan inda su mushrike za su ga kowace irin aya da take nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu za su bijiri za su kawo da kai daga karɓar wannan gaskiya wa yaqulu sai su rinka cewa sihrun mustamir wannan sihiri ne mai dogewa almai suka ce kullu shay la nihayata lahu yuqalu bi annahu mustamir duk abinda bai da karshe sai a ce to mustamiri ne mana sai su ce manzo Allah wanga sihiri ne wanda yake ya kware shi a ɗan sihirin ma babu irin shi babu irin shi Allah maɗaukin sarki ya samu dace an gane lissafin ko wa iya rau ayatan duk da suka ga wata aya da take nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu sai su rinka cewa su wane ne ya uridu sai su bijiri wa ya ƙulu sai su rinka cewa sihirun mustamir wannan abin da su gani sihiri ne mai dogiya ko kuma sihirun baƙil wannan sihiri ne na ƙarya mu ba mu imani da shi ba Allah ce wa kadzabu suka ƙaryata manzon Allah wattaba'u ahwa'ahum suka bi son zuciyarsu ka fahimci Hausa in mutum ya ƙi gaskiya wai kakka ɗauka bai sani ba ha ya sani yanzu kamar ku je kuna shari'a da mutum ne shi ce abin ga nashi ne kai kuka ce naka na ai ku biyan san mai gaskiya shi wanda bai da gaskiya ya san ba nashi na ba amma sai shi tsaye koke ce nashi na ya za ka yi da shi to kakka ɗauka bai sani na ba ya sani kawai dai na da wata manufa ne da su ma kafirai sada suke kare ta manzo Allah wai ba ba su san manzo ne na gaskiya sun sani kawai dai kiyawa ne shine wa kadabu wattaba'u ahwa'ahum so kare ta manzo suka bi son zuciyarsu Allah ya ce wa kullu amrin mustaqir kowane al'amari yana na a tabbace ma'ana kowane al'amari zai auku akan wanda ya cancanta ya auku a kansa ce samaluma suka ce kullu amrin mustaqir ay anna al-khayra waqi'un li ahlihi wash-shar wal khayr anna al-khayra waqi'un li ahlihi wash-shar waqi'un li ahlihi ko mina na kun kai inji Allah yana nan in alheri kun kai zai fado muku za ku same shi za ku tsince shi ranar alkiyama in sharri ne kun kai za ku tsince shi ranar alkiyama ma'ana babu wani al'amari da zai ta yi haka ya wuce ko mina na yana na a tabbaci Allah subhanahu wataala zai iya zai yana kula da shi kenan ko da kuka karyata ka ku dauka wai kun karyata ta wuce ne a yana nan abin zai same ku an gane wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum suka karyata manzo suka bi son zuciyarsu Allah ce wa kullu amrin mustaqir kowane al'amari yana na a tabbaci nan al'amur khairan kana aushar ko menene alheri ne ko shari ne Allah ce mustakar yana na a tabbaci zai auka ga wanda ya cancanta ya auka a kansa ranar tashi alƙiyam walaƙar ja'ahun min al'amba Allah maɗaukin sarki ce ai labarurruka sun zo musu amba jami'i ne na ba mana khabar ولقد جاءهم من الأنباء من أخبار الأمم التي أهلكها الله أي labarai sun zo musu ma fihi mustajar wanda akwai tsoratarwa a cikin wannan labarai game da duwanda sun kafirci an gane misali ya isa wa'azi ba sai an sab koma da wata aya ba sai an yi ma wani abu wa'annan da suka kafirce Allah ya bada labarin kahircin da suka yi ga abin da ja musu ya ishe ko ya isa wa'azi bai kamata sai an ja wata aya ba walaqad ja'ahum min al-anba su mushrikai na makka wanda suka kafirce ai labarorin mutanen da suka wuce gabanin su ya zo musu ma fihi mustajab ai a cikin labarin fa akwai tsoratarwa akwai jan kunne Allah yake cewa hikmatun baliga wannan hikima ce wadda take cikakkiya ma'ana akwai hikima ta Allah wadda za ta zamo hujja akan waɗanda ba su bi ba na me da ya kawo musu labarin wanda suka gabace su abin tambaya me hikimar a baku labarin waɗanda suka gabace ku don ku ga abin da sun kai na alheri ku yi aiki da shi don ku ga abin da suka yi na shiri ku nisance shi yana akwai hikima cikakkiya baliga ai tamma akwai hikima cikakkiya game da kawo muku labaran waɗanda suka gabace ku amma Allah ya ce fama tugunin nuzur ai wa'azi ba zai amfanar da wanda Allah ya kaddara masa kwata ba gane ko Allah ce umma tugunil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun wa'azi ko jan kunne ba zai yi amfani ga mutanen da suka kafirai ba ne wanda Allah ya kaddara ya bace wa'azi ba masa amfani komai shi sa Allah yake cewa fama tugunin nuzur amma dai wa'azi bai amfani ga kafirai saboda haka Allah ce da annabinsa fatawalla anhum ka kawo da kai game da su ka sa ido ka jira yau mai yada udda'i ranar da mai kira zai yi kira shine mala'ikan da aka wakilta da yin busa a cikin kafo ila shay'in nukur zuwa ga wani abun da yake abun kyama ne Allah madaukin sarki ya samu dace ma'ana abin da yake zai ba da tsoro ga halittu zai zamo abin kyama ga wanda ba su bi Allah ba shine busar da za a ta alkiyama da an yi busa za a kafar suna cato su sun auka ma abin da yake ba shi suke so ba yasa Allah ya ce fatawalla anhum ka kawo da kai ka sa musu ido ayo a'rid anhum ka kawo da kai ka kyale su yau mai da udda'i ka jira ranar da mai kira zai kira ai ranar da mai busa cikin kafo zai yi busa ila shay'in ai ila amrin faze ma'ana abu mai ba da tsoro shine ila shay'in nukur zuwa ga abin da yake ba da tsoro wanda ɗabi'u ba su taɓa ganin irin shi ba to in an ka yi busa za su zo wa Allah khushya'an absaruhum huskokinsu suna cikin ƙasƙanci ay zalilatun absaruhum ganin su yana cikin kaskanci in ka kalle su za a gansu cikin wulakanci cikin kaskanci yakhrujuna min al-ajdath zaka ga suna hitowa daga cikin kaburburan su ka annahum jaradun muntashir kamar dai fari ne wanda aka yi watsi da su an gane fari ko Allah madaukin sarki ya samu dashi kamar yadda cikin suratul qari'a ne in ban manta kal farashin mawfif ko za su zo kamar abin nan kwari sinje wanda yake abin watsarwa ne saboda abin ɗabi'a su irin wayannan abubuwan ba su da alƙibla in ka zo ka ga fara sun kai ɗadubu in an tashi babu wai miji ya bi mata ko ɗa ya bi uba a duk wanda ya tashi inda gaban shi yake can na zai in ya bi taro shi dai bai san me yasa an ka zo nan ba kuma bai san da ina ake ba kinan hmm? eh tafiya ba su san ina za su ba kuma ba su san da inda suke ba kenan duk a tafiyansu akwai aya da ya kamata mu gane yanzu in Allah ba dan rahamarsa ba ya cire ma mutum hankali ma ka ce yanzu in yoyi nan ya tafi shi ho bai san inda zashi ba kun bai san da inda yake ba an ce kai ba nema bace Allah ya ma hankali jaki in an ce sahiya ta yi masu aza tarko in sun ka aza mai tarko da Allah ana shawara da shi a ce ga inda za a ya an kama hanya wa shi bai sani ba kwana na za a yi kuka sai an kai ga kwana yana so a kwana sai a yi mai haka Allah sai ke to wannan shi ake ce ma ibganiya turanin lahira wanda ba su bi Allah ba in an taso cikin kabari wallahi gwara jaki da su za su tashi ba san inda za su wannan shine farkon halin da mutane za su kasance a tashar kiyama ta annahum jaradun muntashir kamar faran da an ka tada tashi ta watsa ba san inda ta ba wani yayi gabas yana gudu sai shigo su da gabas suke yi wa suna yin yamma wasu su kuma sai kowa ga layi mu gyara tsakaninmu da Allah tashin kyama akwai tashin hankali kuma in ka mana misali wanda ya yi daidai da abin da muke karanta a yanzu wata shekara muna Legas a Ikeja wanda ya san Legas ya sani wanda ya saurari karatun ya san radda wannan abin ya faru can ne Najeriya suke ajiye bamabamai don nan akwai babban barikin sojoji sai sojoji suka lalata ba mabama akwai sojojin da suke kwance ba mabamai in ana da tarihin lokacin da obasanjo ya kwashi ke makamai daga arewa ya kurda su lokacin yana mulki sai sojojin arewa suka gato inda haka ne su lalata su kowa ma ya rasa to da aka kwance kuma wannan man suka tashi tsakanin unguwanmu da inda ba ma yake tashi daga nan ya yi ayyafa amma wallahi cikin masallacin wasu in sun hita nan wasu tana suke hita wallahi muna cikin masallaci ruhin masallaci yana ji ciki mun daban mu da shi daga nan ya yi ayyafar wallahi mu abinda ya sama mun ka gane akwai wani soja a cikin masallacin shi bai kai matsayin janar ba amma ya yi kusa sai ya tashi ya ce ku zauna ku zauna shi sai ya zauna ya ɗauko talabishin haka kawai yake sai yake ce muna sun san za a tayar da su mu kwantar da hankalinmu amma wala duk da haka sallan nan wani ya yi ikama wala bai sallame ba bai san ba ya masallaci ba ran na an yi lissahi sama da mutum 500 waɗanda sun kada kansu ruwa sun ta yi hallahira abin ban shahe su ba har ka sojoji can a wurinsu kawai in kaga ya ƙarar ta kake ji karsa inda za ka sakanka sai ga mutum da mota ya fada ruwa to ku duba ku gani abinda ɗan adam ya yi inda bai taka kara ya karya ba ya sa mutane cikin wannan tashin hankali yaya ranar kiyama da za ka taso ka ji sama ta yi pam kuma kasa ta yi abun nan ba na wasa ba ne wallahi har ka kiyama ba ta wasa ba ce di ba ka gani tayan mota in ta fashi sai ka ji wani abu a ranka tayan mota ya kake kimanta kake kesa tayan mota da sama kuma sama fa ba ta ku kaɗai ba saman duniya gaba ɗaya Allah ce bai son ta kuma ba saman guda ba duka sammai bako Allah ce su wace bai son su dama akwai tashi hankali ba Allah akwai tashi hankali duk yadda za ka yi ka gyara tsakaninka da ubangijinka don har ka kyaman nan tsoron kyama kaɗai ya ishe ka bala'i bala'i Allah kare mu Allah yake cewa muhdi'ina idan da suna gaugawa zuwa ga kiran da aka yi musu muhdi'in ay musri'in suna gaugawa idan da zuwa ga mai kira da qulul kafiruna kafirai za su rinka cewa hadha yawmun asir yau yini ne mai kunci dala so za suna dama wayin da basu bi Allah ba kai suna cewa yau yini ne mai tsananin kunci amma wallahi mu'mini zai samu sauki a wannan rana da ikon Allah subhanahu wata'ala kazzabat qablahum qaum nuhin mutanen nuhu sun karyata annabin su kafin mutanen ka ya rasulullah fakaddabu abadan sun karyata bawan mu shine annabi nuhu wa qalu suka ce da shi nuhu majnun ai mahaukaci ne wasdujir kuma sun ja masa kunne shine istijar sun ja masa kunne sun yi mai hada sun zage shi sun ce wallahi sai mun yi maka kaza mun yi maka kaza wa'azin nan da kake ka bar shi kalu suka ce da illam tantahiya no da takunan da minal marjumin kayan ka nuhu wallahi in baka daina wa'azin nan ba za ka zama daga cikin wanda za a jefe sai mun jijjefe ka kun san tahriri mafi muni kisa mafi muni a kisa na jifa ai ta jifan ka haka mutu kisa mafi muni ne inda mutum zai dade bai mutu ba kana jin ciwo kuma haka mutu haka suka ce in baka bar wa'azin nan ba haka za mu yi maka Allah madaukin sarki ya samu dace to anan ne fa annabi nuhu sai mai sai roki Allah subhanahu wataala Allah ya kawo masa dauki akan waɗannan mutane nashi cewa halin da suka kai shi yana nema Allah ya raba shi da su fada'a rabbahu sai shi annabi nuhu ya roƙi ubangijinsa yana mai cewa anni maglubun lalle ni fa an rinjaye ni ya Allah mutane na sun rinjaye ni fantasir Allah ka bani gudunmawa ma'ana ka bani taimakonka ka yi musu azaba saboda sun kibin umarnin da na zo musu da shi kaga in ka ji wanda kisa sai ka ga Nuhu bai hankuri ba ko amma Allah ya ga mana ayi labitha fihim alf sanatin illa 50 ama annabi Nuhu ha shekara 950 yana musu wa'azi ba ba haka ne kawai yace a bari ba kuma shi Allah subhanahu wataala da kanshi ya ba mu labarin abinda Nuhu yake ta ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم ya yi iya ƙoƙari ya yi wa'azi a ɓoye ya yi a bayyane ya yi kaza ya yi ya yi ya yi da Allah ya nuna mai waɗanda dai ba za su yi imani wata shi ne sai roƙi Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kama ya ɗauki gaba da su sai sa nake ce mana harkar dawa tana da wahala kaka ce ka fara mutane wa'azi yanzu ka ce ai ba su ji ka bari a ka dai ta yi har inda rayuwa ka ta tsaya abinda kai Allah ya baka ranar shi yasa Allah ya ce fada rabbahu sai shi annabi nuhu ya roki ubangijinsa anni maglubun ni fa arrin jayin kun gane ko fantasir Allah ka bada doki ka bada doki ka bani nasara akan su sai Allah ya karba Allah ya ce an karbi addu'anka kai tsaye faftahna abuwa sama'i bima'in munhamir Allah ce muka bude kofofin sama bima'in munhamir da ruwa wanda yake zuba da ƙarfi shine mutadaffiq mutatadi ruwa wanda yake zuba bai da juna ruwa in ji bahaushe kamar ga bakin ƙwarya sa haka ruwa yake ta zubowa Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa fajjarnal abda uyunan muka buɗe idanuwar ruwa daga cikin ƙasa muka sanya ƙasa ta zama idanuwar ruwa faltakal ma'u ala amrin qad ruwan biyu suka haɗu akan al'amarin da mun kaddara zai faru ku kalla da kyau fa Allah ya ce wa fajjarnal arda uyunan Allah bai ce wa fajjarna uyunal ardi ba a larabcin yana da bambanci yan ka cewa fajjar na uyunal ardi muka bude idanuwar ruwa ai mun san idanuwar ruwa inda kasa ida kasa take da idanuwa ko ba ka bane akwai to amma me har inda baka tunani har inda kasa a dabi'a ba ta hidda ruwa Allah ce ko ina ruwa shi hito kina in ka fahimci larabci za ka gane ishara da ƙur'ani yake wuna nan abin nan ba na wasa ba ne inzin kana son ka cimma idan ruwa a nan sai ka wahala ce sa sai Allah yake cewa yake wa fajjarnal arda ina ne muke uyunan sai mun ka bude idanuwar ruwa a cikin ƙasa ko ina har inda ba ka tsammanin ruwa ya hito ruwa hitowa yake bulbul bulbul haka ala amrin qad qadar akan al'amari wanda Allah ya ce mun riga mun kaddara shi akan menene akan wa'annan mutane وحملناه على ذات ألواح muka ɗauki shi annabi nuhu akan zati alwahin shine ma'abuciya alluna ma'ana akan jirgi kwalokwalo wanda muka yi shi da allaye a ce a ce katakin ne masu faɗi to a cikin shi muka ɗauke shi da sauran suka yi imani da shi wa dusur da kuma addusur shine almasamir da kuma abin da yake ɗaura wa'innan abin nan katakin ne maluma sun yi bayanai akan dusur ɗin na wasu na ce a'a shine goshin jirgi in kalli jirgin ruwa a gabansa ana mai wani tseni yana yankarwa yana tafiya wasu ce wannan shine dusur amma dai ma alaihi aktharu ahli tafsir shine ad-dusur huwa al-masamir an gane masamir shine abin da yake kosa wanda da shi ake hadawa a daure katako da katako ya zama baya rabewa mutanen annabi nuhu ko da ake musu wa'annan abubuwa ho shedanun mutane ne mu Allah yake cewa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlam wa taga Allah ya ba mu labari ce kun ga mutanen nuhu su an ka fara halakar da su amma sun yi wa'annan na baya zalunci da kuma kafirci wala duk da zaka ga kai zalunci ka kafirci ba kai wancan mutane ba inda Allah ya sifanta su da sifa ta menene ta mubalaga wajen zalunci na ga shekarar 950 yana musu wa'azi ba su imani ba ya za ka yi da su sai dai yadda Allah ya Allah maɗaukin sarki ka kare mu na'am Allah ce ta shiri bi a'yunina ita wannan jirgin ruwan na na nuhu tana tafiya ne bi a'yunina da idanuwan ma'ana akan ilimin mu muna gani akan tsaron mu bi a'yunina da idanuwan mu kun gane ko ai bi mar'aminna wa hifzin da kuma kiyayewan saman ruwa ko kalla da kyau abin da ya saba ma al'ada jirgin ruwa kwalo-kwalo matuƙar yana sama ruwa in babu ruwa cikinsa ruwa ba za su ci shi ba amma idan ruwa za su zubo cikinsa a ɗabi'a me yake yi to shi na nuhu sadda ake yin ruwa mamakon ruwa ake yi daga sama ruwa fitowa suke yi daga ƙasa a ɗabi'a me kamata shi amma Allah ce mun ga kula da shi mun ci a ya tsaya sama ruwa hankulin jausa kaje ka shiga kwalkwalwa gani za a ga akwai abin kwalhon ruwa da an ruwa na shigowa sai ai ta kwalhiya in ba haka ba kasa zai yi amma na nuhu ana ruwa wanda ya saba ma hankali Allah ya ce tajribi a ayunina tana tafiya ne da kulan mu muke kula da ita jaza'an liman kana kufir mun halakar da mutanen Nuhu ne sakamako ne ga wanda ya kafirce ka kula kafara da hausa yake fasara shi ya kafirce ko to kufira to akwai bambanci a larabcin shi yasa aka samu bambancin fassara a wurin malamai cewa yana ya ɗaukar ma'annabi jaza'an liman kana kufir sakamako ne ga wanda ya kafirce wa Allah shi yasa aka yi mai wannan ko kuma jaza'an liman kana kufir sakamako ne ga shi Allah da aka kafirce ma shi aka yi ma kafirci ko to sai ya saka musu da wannan ko kuma sun yi kafirci aka saka musu da wannan duka yana dauka wannan ma'ana shi yasa Allah yake cewa tajri bi a'yunina tana gudana ne ga ganin mu ga idanuwan mu da tsarewan mu jaza'an liman kana kufir wannan sakamako ne Allah ya yi shi ga wanda suka kafirce masa ko kuma sakamako ne ga wanda suka kafirce wa Allah wala qad taraknaha ayatan ala ci haqiqa mun bar ta kasance aya ne ga yan baya fa hal min muddakir ga wanda zai wa'astu muddakir ay asluhu mustakir ifta'ala ja'ala wa zani ifta'ala هنا فيه تبديل التاء إذا وقعت التاء إذا وقعت التاء على وزن افتعل فتاء افتعل تبدل دالا سانكتي فهل من مدكر أي فهل من متكر لا ديكنا سنن فيه إدخال ذال في الدال idan zalun da dalan sun ka zo kusa da juna sai a mai da su kana da zaɓi uku ko ka ce muzdakir ko muzdakir ko muddakir ko ka bar kowanne ko ka mai da shi dalon ko ka mai da shi zalon fahalmin muzdakir a ƙa'ida na larabci ya yi fahalmin mududakir ko ɗayan ka ce mudu da kirka ka sai idin halin dalufi da ta ce muddakir ko a bar shi zalun fa halmin muddakir to nan wanne ne an kai amfani da shi eh to yanzu mutum ya ta can babi na ibdali babi na ibdali cewa anna ta'a tubdalu dalan mata idza waqa'at ala wazn iftala wannan mu bar shi ko ba haka bane abinda dai muke son mu dawo akan nan Allah ce fa halmin muddakir shin akwai wanda zai wa'asu nan tambaya labari ake ba sa mana wannan wa'azi ne ga wanda zai wa'asu a takaice kenan wa'azi ne ga wanda zai wa'asu Allah madaukin sarki ya samu kasance daga cikin waɗanda za su wa'asu to ku duba da kyau anan walaqad taraknaha haqiqa mun barta haun din nan damiri ne ina yake komawa inda kun sa a zahiri na larabci faddamiru yarji'u ila aqrabil madhkuri ilayhi damiri yana komawa ne zuwa ga suna na kusa da shi da an ka ambata to yanzu muna labari ne akan jirgin da Nuhu yayi ko ba haka bane to yanzu damirin zai koma ne akan jirgin Nuhu in ya koma ne zuwa ga jirgin Nuhu to ina yake dada ce mun barta ta zamo aya in har zai koma gare ta ne to ina take in ko ba a ganin ta kenan damiri ba gare ta zai koma ba sai dai damiri ya koma zuwa ga jinsin jirgin ruwa mun bar shi zamo aya to shi ya kawo sabanin fahimta a wajen malamai wasu ka ce a'a mun bar ta ta zamo aya ita me ita jirgin nuhu dan awwal hadhihi al-umma wajraha farkon farkon wannan al'umma akwai waɗanda sun ga wannan jirgin na nuhu ya zame musu aya suka ce a abinda dai ake nuhi wanda ya fara yin jirgin ruwa shine annabi nuhu ana tabe tunar da yi ta har yanzu ga mai hankali da zaran kakkale jirgin ruwa to zai zame maka aya da zaka tuna nuhu da mutanensa zai zame maka aya da zaka gane kudurar Allah da iyawarsa inda yanzu akwai jirgin ruwan da yana kai tsawon mitar 400 ko ɗari shida jirgin ruwa guda ɗaya metar ɗari shida daga nan ko ya haɗa sashen ori ba eh ya kusa sm ko metar ɗari shida to kun gani amma cikin ruwa yake tafiya eh eh metar ɗari shida ma ɗari hudu na abu Allah ka samu dace al-muhim ku dawo jirgin wanda ya yi goma masallacin nan kuma ya an yi shi ya yi goma masallacin nan waɗi a za a yi mai etaji etaji ne kakka ɗauka haka za a bar shi akwai nuna da etaji hawa biyar hawa shida hawa goma in ka zo ka kalle shi da Allah baka tuna aya in ka karanci wannan sura kan fahimce sai ka ce lalle Allah shi agwa ne shi wanga jirgin gashi nan bai nutse ba lalawa ke rike da shi eh da rike wannan jirgi wanda ruwa bai zubowa cikin shi da rike jirgin nuhu wanda ruwa na zubowa sama ruwa na zubowa kasa da Allah wanne ne yake ban mamaki eh kenan in ka kalle wanga sai ka ƙara cewa Allah ya nuna iyawar a lokacin ne a jirgin nuhu Allah subhanahu wataala gwani ne Allah ka sa mu abin nan fa kaifa kana azabi to yaya uquba na zai kasance ga wanda suke karyata abin da manzanni na suka zo da shi wa nuzur kuma yaya gargadi na yake kasancewa na halakar da su bayan sun kafirce mun yi bayani mun kace al-inzar huwa i'lamun ma'a takhwifin fi zamanin yattasi'u lil ihtiras abin da kace ma inzari ku bar kaza dan in ba ku bari ba kaza zai same ku kuma ya zama akwai tazara da za ku gyara amma matukar aka ce bari in baka bari ba yanzu yanzu a maka da wannan ba a ce da shi inzari sai a ce da shi ilam to shi Allah subhanahu wataala inzari yake yi cewa ku bar kaza in ma ba ku bari ba gobe sai a ce ku bari in ba ku bari ba a ce ku bari shekara mai zuwa sai ku shekara ashirin kuna ne har ku ga ma ba a kwabi kafin Allah shi muku sokunci Allah ce to yaya fa kaifa kana iqabi yaya uquba na za ta kasance ga wanda sun ka kareta wa nuzur kuma yaya hukunci zai kasance ga wanda an gargade su sun ki gargaduwa kakinan duk abin da an kai mutum shine ya jayo Allah ya ce wa laqad yassarna alqur'ana lidhikr haqiqa mun sahhala alqur'ani don tunatarwa wasu suka ce a lil hifzi dan haddacewa saboda shine kadai littafin da zaka iya haddace shi daga farko har ƙarshe Allah yake cewa fa hal min muddakir ga wa'inda za su wa'astu su bi Allah kazzabat adun adawa mutanen hudu sun karyata annabinsu fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya azaba na da kuma gargadi na na in kana da musu ya kasance inna arsalna alaihim rihan mun aiko musu da wani irin iska aka zo da shi munakaran rihan wani irin iska duk yadda za ku kwatanta shi bai kwatanta Allah kaɗai ya san adadin shi kuma ba duk irin iskan da kake tsammani ba ne inna arsalna ilaihim alaihim ko mun sabko akan su rihan wani irin iska sarsaran mai tsananin sanyi shadidatul buruda mai tsananin sanyi sarsar iska mai tsananin sanyi fi yau nahsin a yini wanda yake mai shu'umci ne yini ne da yake tattale da sharri a gare su su kun gane ko a yau shar ranar sharri ma'ana da ba alheri ne gare su ba su ba su kahirin ma'ana duk wanda bai bi Allah ba radda Allah ya tashi kama shi to wannan ranar shi ba alheri ta gare shi ba dan zai gaba ne mustamir kuma iska ne wanda ya ci gaba da sauko musu to nan ya ke ne da mustamir ma'ana in an kai mutum iska in ya mutu iskan ƙorar da yake ɗauke da ita da banin da yake ɗauke da shi ya ƙare ko bai ƙare ba ai da ya mutu shi wanda ya mutu dan an yi mai iska yana damuwa eh yan taka shi yana damuwa to su ba da nasu ba wasu wannan iskan da ya su bayan ya kashe su azaban da yake dauke da ita dabba ne ya bi su ne har zuwa su shiga wata jahannama wannan azaban da iska yake dauke da ita mustamirra ce ila an yadkhulul jahannama har su shiga wata jahannama kahirin da ya husa ta Allah Allah ya kama shi da ukuba ta yayi laifi to dan ya mutu bai rabu da wannan ukuba ba hukumar za ta dage ne ta bi shi a kabari ta bi shi a tsayuwar lahira har ya shiga wuta yana cikin wannan ukuba shi yasa Allah madaukin sarki yake ba mu labari anan inna arsalna alaihim rihan mun aiko musu da wani irin iska sabsaran mai tsananin sanyi fi yawmi nahsin a yini mai shu'umci yinin da yake tattare da shari a gare su mustamir kuma ukuban da yake ci gaba ukuwa mai dogewa wanda zai hada su da azabun jahannamu tanzi'un nasa tana fisgan mutane tana daukar su ka annahum a'jazu nakhlin ka dai ce su wa'annan is abin nan itatuwan dabino ne ka annahum a'jazu nakhlin ka dai ce su tusuna ko mina da a ce musu ko tutture ko waɗanda suke munqa'ir ay munqabi waɗanda an kai sassare an kai yanke ake take dubu su kuma abin nan dan Allah yana so in tambaye mu cikin itatuwa me yasa aka aka aka kamanta su da itatuwan dabino ba a kamanta su da sauran itatuwa ba an fahimci hausa me yasa ba a ce iskan tana ɗaukar su tana watsewa ba kamar itatuwan taramna ko kamar itatuwan kalgo ko Allah bai san da su bane eh to me hikimar da an ka ambaci iccen dabino ba a ambace wani icce wanda ba shi ba shine tambaya ta yana dadewa tabbas yana dadewa yana da ƙarfi yana saƙi kun gane ko kenan su ƙarfi suke ji da su to inda suna ji da ƙarfi cikin itatuwan da ke mai iska wahala akwai iccen dabino to sai Allah ya kawo misali cewa duk da kuke ganin iccen dabino an saƙa shi an gyara shi in a gurin Allah bai da bambanci da tsumma in an tashi fige shi za a yi a wace shi shi yasa an ka ɗauke su an ka wace ba komai bane kiran ka shiga taitaye Allah kaka gani aini na tsayara kamun ƙasa baka kai iccin dabino kamun ƙasa ba wallahi Allah ya tashi kawai da kai sai shi gaba da kake kenan Allah ya kare mu Allah yake cewa fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya uquba na ma'ana da ake nuna ya kaifa kana azabi ai fata'ammalu ku lura manan ku ga yaya uquba na ya kasance gare su so ake magana da su mutanen makka ku mutanen makka da kuka kafirce wa manzon Allah kuka kai imani da shi kun ga abin da ya shafi mutanen nuhu kun ga mutanen hudu abin da ya shafe su shin da ba su bi mu ba fa kaifa kana azabi yaya uquba na da na tashi musu yaya ta kasance wa nuzur kuma yaya gargadi na zai kasance ga wasunsu idan na tashi musu azaba walqad yassarna alqur'ana lidhikr nan kaza muna cewa mu bayani hankalin mu ya dauko mun yassara alqur'ani lidhikr dan tunatarwa ma'ana ya zamo abin wa'azi ga mutane kuma ya zamo abin da za a yi haddacewa qur'ani kana iya ka haddace shi kuma ka yi amfani da shi don yi ma mutane wa'azi kuma ka tunatar da kanka fahal min muddakir shin akwai wanda zai wa'astu game da abin da yake cikin alkur'ani ma'ana mutane ko wa'astu da abin da yake cikin alkur'ani mai girma kazzabat samud bin nudhur samudawa sun karyata masu gargadi sun karyata annabawan Allah da Allah samudawa annabi nawa aka yi ko musu shi annabi salih ko ba haka bane amma yanzu da Allah yake bada labari sai ce samudawa sun karyata manzanni wa sun karyata annabi salih saboda a sunnar Allah in ka karyata annabi guda kamar ka karyata dukkan annabawa ne dole kai imani da annabawa Allah gaba ke daya ayin kadduwa mutanen nuhu sun karyata annabawa to wani annabi ne ya zo ya yi wa'azi kafin nuhu babu to misa za a ce sun karyata annabawa Allah saboda sun karyata nuhu shi kuma nuhu yana daga cikin jumla ta annabawa karyata nuhu kuma karyatawa da sauran annabawa ne nuhu a farkon manzo ko haka manzo Allah manzan karshen manzanni karyata ɗaya daga cikin su kuma ka karyata dukkan annabawan Allah ne Allah subhanahu wataala yake ba mu labari faƙalu sai suka ce a basharan minna wahidan yanzu cikinmu a ce mutum guda ne ƙwara ɗai kilo na tabi'uhu za mu bi shi shi ɗai za mu bi mu bar gumaka da sauransu inna idan lafi dalalin wasu lalle fa in mun kai haka muna cikin ɓata wasu kuma muna cikin hauka ko kuma muna cikin karkacewa da abin da ya kama da wannan mun bi shi mun haukace muna cikin wakoba ya za a ce mu bi shi abin tambaya annabi nawa ne suke su to aiko musu ba ka iya yin daidai da mutum fa yanzu aiko annabi guda inda biyan ka aiko sai su ce a inda uku na in goma na ma sai su ce inda ashirin ne wanda ya ga gaskiya duk yadda kai da shi sai ya kawo hujja ya aza amma da ƙarshe dai hasada ce suka ce a wulƙiyar zikiru alaihi min bainina yanzu za a sauko masa da wahayi a tsakanin shi kaɗai ne za a ba wahayi bal huwa kazzabun ashir shi dai kan wannan makareci ne kuma ashir mai yana ya ɗaukan ma'anar matajabbir mai girman kai makareci ne mai girman kai ko kuma yana ba da ma'anar wanda yake ya kware wajen ƙarya ƙarya tashi mata yawa da za a ce shi ne an ka aiko da annabta Allah ce sai alamu na gadan gobe kiyama za su sani manil kazzabul ashir wane ne mai yawan ƙarya wanda yake mutajabbir ne ai mai girman kai ko kuma mai yawan ƙarya inna mursilun naqati inna mursilun naqati fitnatan lahum akwai lokaci ko Allah ce za mu aiko da taura abin nan da taguwa fitnatan lahum mun yi bayani mun ce al fitnatu fil qur'ani ta'ati wa tufidu kan ma'ana al fitna a cikin qur'ani ma'ana nawa take ba su eh ma'ana hudu ko tana zuwa ta bada ma'ana menene amsa thumma lam takun فتنتهم فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا ديكنا النبي هو أذب تروى ألا يتمنيني إن الذين آمنا الإحراق بالنار تأتي وتفيد معنى الإحراق بالنار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات سينبي نأكوها إيه الاختبار الاختبار ko ba haka bane gashin inna mursilun naqati fitnatan lahum ay ikhtibaran lahum saura guda eh fitna bi ma'ana menene ikhtibar ne wannan ikhtibar ne saura guda na biyu ku bashi kun tuna? Aba, koma cikin suratul an'ami. Nan muka zo na yi muna shi na maimaita muna, na haka na fi kuwa shi, gobe Allah ka da kanci za ta shi. Amsa dai da ni ba ku ce alfitina ta fil Qur'an ta ta yi ta fil arba'at ma'anin. Minha al-ihraq bin nar, minha al-hujja, minha al-ikhtibar, minha guda daya sai ku kawo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك